لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان وتا 28 ga watan jumadal akhira shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine daidai da 31 ga watan 1 shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin karatu littafin namuna wiqayatul insan min aljinni wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa wancan sati da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen tambihatul lil mu'alij wasu faɗakarwa da nusarwa da shawarwari da malam wahidu ya bawa a duk mutumin da zai tsaya wajen yin karatun alkur'ani ga uwansa ko wanda aikinsa na yin rukuya ko kuma wanda ya tsinci kansa a cikin yanayin rukuya ɗin ya kawo wasu shawarwari guda goma sha shida wanda mun karanta su daga farko zuwa ƙarshe yanzu kai tsaye za mu tashi cikin gaba akan gaba ta gaba shine na mazizu amaliya ma'ana misalai a aikace na jam'i ne na muzad in aka ce muzad kamar ka ce sample ko misali to zai kawo misalai a aikace na irin hanyoyin da shi ya yi ya aiwatar wajen fitar da aljanu ko shaidanu daga cikin wasu daga cikin ‘yan uwa mala ya ce wa imanin minna بأن الناحية العملية لا بد أن تتكاتف مع الناحية النظر مع الناحية النظرية ما لا يتي منا ما سو إيماني أكن تيوا بانغران أيكي أتكين دكا نوانا أبن ديشا فبنتكي تو با مكوا sai ya tafi kafaɗa da kafaɗa da ɓangaren da yake kuma na karatu abin nufi duk inda aka samu karatu to sai kuma a samu ɗabbaƙawa haka suke tafiya guda biyu idan aka yi bincike aka gano wani abu to babban abin da zai tabbatar da binciken nan shine a ɗabbaƙar da shi akwai karatuttuka da dama da yawa da idan babu ɗabbaƙawa to karatun suna littafi ne kaɗai babu amfanin da za su misalin da zan ba mu shine kamar karatun likitanci yanzu ɗalibin likita duk wanda yake karatun medicine ko karatun nas za ku ga duk karatunsa daga lokacin da ya fara zuwa lokacin da zai gama za ku ga rabi a makaranta rabi a asibiti me yasa ake musu haka dan abin da suka karanto a cikin aji aka karanta musu a matsayin theory yanzu zo su sashi a matsayin me practical to haka ilimi yake idan da a ce likita kawai za a kunshe shi a cikin aji shekara biyar ko shekara bakwai ana ta karantar da shi karatu a ka ba ɗabbaƙawa sannan a ce ya gama digiri ya samu certificate sai a tura shi asibiti a ce je ya aiki ya kuke gani za a samu gawawaki da yawa asibiti yawwa to amma lokacin da suke karatun lokacin ake kai su asibiti su je su ɗabbaka abin da suke koya lokacin da zai gama karatun dama abubuwan da zai gaba ɗaya ya san su galibi saboda haka kai ƙara gogewa zai akan aikin sa ya ci gaba to duk ilimi abin da yake bukata kenan haka ka ɗauki ilimin abin da ya shafi a injiniyarin shi ma galibi abin da yasa za ku ga injiniyar in takarda ba su da tasiri saboda galibi ba sa ɗabbaka shi amma ka'ida karatun injiniyar abin da ake so shine ana karantawa kuma ana ƙoƙarin koya maka abin da kake yi to sai ka fito ka san abin a matsayin karatu kuma ka san shi a matsayin aiki to wannan harka da muke ta karatu a kanta ga yadda za a yi al'amarin rukiya ga yadda za a yi duk a karanta muke karantawa matuƙar yanzu ba yi kai ba ko kuma ba yi kake ba da zarar ka yi na farko sai ka ga bambanci da abin da kake karantawa a littafi misalin da zan ba mu na ƙarshe shine ko da abin da ya shafi ibada mu dawo kan ibada aikin hajji da muke yi aikin hajji da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta kowane musulmi idan ya sami iko za ku ga za ka karanta aikin hajji a littafi ko umara ka karanta ta kasanta ka yi bincike akan ta kasanta amma duk lokacin da ka tashi ka tafi garin maka za ka yi aikin hajji sai ka ga bambanci wanda ya je aikin hajji sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ya iya samun damar ɗabbaka aikin hajji tare da koyarwar wani malami da ya sashi a gabe koya masa sai ya fi ka sanin yadda zai aikin hajji sama da kai da ka karanta shi a littafi me dalili saboda shi ya yi shi ne a ɗabbaƙe kai kuma a littafi ka san shi ina fata an fahimta to yan uwa haka ilimi yake gaba ɗaya idan aka yi nazari aka yi bincike kuma sai a ɗabbaƙa shi to malai ya ce saboda a yi ƙoƙarin fito da wasu abubuwa da aka karanta a littafi zai ɗan kawo shi wasu abubuwa da ya yi a kan kansa ma'ana yi wa wani mara lafiya karatun alƙur'ani aljani ya bayyana suka tattauna da shi ga hanyar da ya biya cire shi zai kawo abin a aikace don kai mai karatu ka ƙara samun gogewa idan ka tsinci kanka a cikin irin wannan yanayi malai ce li'ita iftamaratil marjuwa domin samun abin da ake bukata رأيت أن أسوق لك بعض النماذج الواقعية باختصار ما ليتي سينا قداتي ور نكورو مكا نكاو مكا وسو دا جتكم مسالي دا سكا أبكو أزاهري أما دكا نسزن كاو مكا سوني أتكيتي سي ما لن يسالم باك أسا سيتي ما التنبيه على أنني أجل أكون عندي كده ما لأ ni ina gani ya wala wala wani ba sai an samun abin nan ba ina gani jama'a za mu iya ci gaba wala umar mutane sirrin jaye ka malai ce ma'at tambihi ala annani la ufaddilu ulal hiwar malai ce tare da cewa ban fiye san fifita a yawai ko kuma tsawaita zance ko kuma tsawaita tattaunawa da shaidani ba ko da aljani illa annani malam wahidi ya ce sai dai ni iftarartu li wada'in namazij na matsu ko na takuru wajen na gana sanya waɗannan misalai liyata darraba alaihal mu'alijuna domin masu magani su goge su samu gogewa ta hanyar karanta su da kuma sanin abin da suka kunsa. sai mala ya ce annamuzajil awwal misali na farko shi ma sai ku ga akwai lamba a ƙasa ya ce kama unabbihu kama yadda nake ɓadarwa nake nusashewa ala anna hunaka halatun waƙaftu amami lam astati ilajaha mala ya ce akwai wasu halaye ko wani yanayi da aka kamun mara lafiya a gabana amma ban iya samun damar warkar da shi ba abinda malam yake so ya faɗa shi ne ba wai duk ruƙiyar da malam wahidi zai ba sai an samu lafiya ba zai nuna maka cewa shi ma da yawa an kawo masa marasa lafiya ya musu karatu kuma an tafi da su ba su warke ba ina fata an fahimta yan uwa kamar yadda ka sani kowace irin rashin lafiya ta yau da kullum akan yi magani wata alhamdulillah a samu lafiya wata kuma a yi maganin a yi maganin sai dai a haƙura shi mai jinya sai dai ya mutu da wannan jinyar tasa duk kwarewar likita kuwa duk gogewarsa duk ƙasar da za a fita da shi a duniya kuwa haka za a ga abin zai kasance me dalili saboda Allah madaukakin sarki bai nufi ya samu lafiya daga wannan jinyar ba to kada wani ɗauka cewa ai saboda ƙwarewarsa da harkar duk mara lafiyar da aka kawo masa yayi masa karatu sai ya warke malai yace abin ba haka yake ba abin abin ba haka yake ba shi ma da yawa an kawo masa ba a samu lafiya ba malai yace wa hatta hadhihi alhalat hatta waɗannan haloli allati tamma shifa'uha wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara samun lafiyar ma'abutansu kana zalika tawfiqan min Allah wa taysiran min yace dukkaninsu samun dace ne daga Allah maɗaukakin sarki da kuma yasarewarsa ma'ana abin da yake nufi ba ƙarfinsa bane ba gogewarsa bace ba kuma iyawarsa bace yace walaysat maharatun minni wala fadlan ba wata gogewa bace shine mahara ba wata ƙwarewa bace irin tawa ba kuma wata falala ba ce nake da ita ta musamman akan wasu ya ce a'a duk wanda kaga an yi wa karatu Allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya to wannan dacewa ce da kuma yassarewa daga Allah maɗaukakin sarki mala ya ce annamuzajil awwal misali na farko a yan uwa wanda suke da littafi za ku ga malam ya kawo misalan ne kusan sun kai guda shida ko bakwai sun kai guda bakwai to sai dai abin da nake so in dan faɗakar da mu shine akwai bambancin nuska akwai bambancin bugun littafin kamar yadda tun a farkon littafin a muƙaddima maka karanta cewa malam ya ce ya ɗanyi wasu gyare-gyare ya yi rage-rage ya ɗanyi kuma ƙare-ƙare ya cire wasu abubuwan wanda da ba sa ciki to daga cikin abin da malam ya cire akwai wannan babin ya ɗan cire wasu abubuwa da ya kawo hiwar ɗin ma'ana tattaunawar da ya da wasu daga cikin shaɗanin aljanu ya kawo kusan guda bakwai daga baya sai ya cire guda ɗaya sai mai da su guda shida sannan kuma ya ɗan caccanza wasu da wasu to shi sa za ku ga wasu daga cikinku idan ana karanta sai ku ga ina karanta abin da babu shi a cikin naku to ina ji irin wannan dan na yi muƙarana wannan nuska inda take hannuna da kuma wata da na karanta sai na ga akwai bambanci to na san littattafan kuma za a iya samun wannan bambanci wasu da akwai waccan wasu babu wannan to idan aka karanta insha Allah ta'ala ko da ka gani babu anaka to sai mu ɗauka irin canje-canjen da aka samu ne da malin ishara zuwa gare shi malin ce annan muzajil awal misali na farko qara'atu ala mar'atin maribatin ba'd ayatin min ar-ruqya malam wahidi yace na karanta wata mace mara lafiya wasu daga cikin ayoyin alqur'ani a matsayin ruqya yace farta'adat sai jikinta ya fara karkarwa wanda mun yi bayani a baya cewa idan kada mutum karatu kaga jikinsa ya fara karkarwa alamu ne na me na shedanin ya zo ko yawwa sai yana fara mata karatu sai abin ya bayyana a zahiri kawai sai jikinta ya fara karkarwa fa qultu man ma'ana malam wahid yana ganin haka sai ya ce waye ta waye ke tare da mu qala sai matar a harshenta ta ce ash-shaykh muhammad sunana shehu muhammad fa qultu sai wahid ya ce sai na ce ma sababu dukhulika min hadhihi almar'ati ya muhammad ya muhammad ya muhammad menene dalilin da yasa ka shiga jikin wannan mace kala sai wannan shedani dake jikinta ko aljani dake jikinta tunda musulmi ne yace waqa'atu alayya fil hammami ai ta fada min ne a kaina a cikin bandaki ta shiga cikin bandaki ta takari ko kuma ta fada a kaina ba tare da ta sani ba qultu malam wahid sai na ce da shi uturkaha ta'atan lillah to ka kyale ta don yi wa Allah da'a kala sai wannan aljini ce la lan atrukaha ba zan kyale ta ba qultu sai malam wahid ya ce isman fasma tunda ku ba za ka kyale ta ba to saurari wannan zai karanta masa alqur'ani kenan wa qara'atu alaihi awwala surati safati yace sai na karanta masa farkon suratu safati fata'azza wa baka saboda haka sai jira daɗi sakamakon karatuna ya kuma fashe da kuka wa ƙala ya ce sa'akhruj dakata zan fita ƙuntu malam wahida ce ukhruj al'ana fita yanzu fatalaka a sai jinkiri sai saurara ya ƙi fita bayan kuma da ya ce zai fita ƙuntu malam wahida ya ce sai na ce idan fasma tutun da dai ba ka fita ba ƙara sauraron wannan wa ƙaratu alaihi awwala suratul jinni sai na fara karatun farkon suratul jinni qul uhiya ilayya annahu annahu sama'a nafar min al-jinni fa qalu inna sam'ina qur'anan ajaba ya fara karanta suratul jinni farkonta fa qala sai wannan aljani da ke jikin wannan mata ya ce da'ani rabu da ni wasa akhruj zan fita thumma qala sannan ya ce assalamu alaikum wa kharaja falillahi alhamdu wal minna ya ce assalamu alaikum ya yi musu sallama ya fita mala ya ce godiya ta tabbata ga Allah kuma baiwa ta sace wannan aljani kun ga an gama da shi kenan wannan misali na farko kenan mala ya ce an namuzaji sani misali na biyu ja'atni mar'atun maribatun wata mace mara lafiya ta zo wajena fa qara'atu alaiha al-fatihata sai na karanta mata suratul fatiha fa hadara al-jinniyu karatuna fara karatuna ke da wuya sai wannan shedanin aljanna da ke jikin wannan mata sai ya halatto sai ya zo fa qultu sai wayi da yace sai na ce masa masmuka me sunanka qala sai ce muhammad shi ma dai sunansa Muhammad kun ga duk menene kenan duk musulmi ne yawwa qultu malam wahidi sai nace da shi idan muslim kai musulmi ne ma qala na'am sai ce eh ni musulmi ne qultu wahidi yace sai nace masa hal ma aka ghairuka ala hadha jasad shin akwai wani shedanin aljanin tare da kai a jikin wannan matar ba kai kadai bane qala sai wannan aljani muhammad ya ce ma'iya jinniyun nasrani a tare da ni akwai wani aljani kirista ne ma su biyu ne a jikinta ya ce yuda'a sunansa sabahiyun shi ne sabahi sunan shi wancan kirista ɗin kenan ƙuntu sai malam wahidi ya ce ahbiruhu ukallimuhu kirawo min shi halatto min da shi ne magana da shi shi ma fanadahu sai wannan aljani muhammad sai ya kira wancan sabahiyu ɗin kirista faƙultu suna ce masmuka ya sunanka ƙala sai wannan aljani kirista ya ce sabahiyun sunana sabahi ƙultu a muslimun anta kai musulmi ne ƙala sai ce la ba musulmi ba ne ni walakin ni nasiraniyun sai dai ni kirista ne ƙultu sai ce kam sinuka shekarunka nawa ƙala sai ce a 18 sana shekaruna goma sha takwas kun ga matashi ne makina ƙultu hal ta'malu ma sahir shin kana aiki da boka ne yan uwa duk kuna fahimtar da ake wani tattaunawa ko yawwa kun ga da farko sai da ya tambaye shi kai kadai ne a jikinta ya ce masa a'a mu biyu ne kai da waye ni da wani kirista ne sai ce kirawo mun shi kaga nan ma ka samu wani point ko yawwa idan aljani ba ɗaya bane a jikin mutum idan zaka yi masa ruqiya zaka sa wanda ya fara zon ya kirawo maka sauran idan su su goma ne duk zai kirawo maka su kuma za su zo insha Allah ta'ala ya ce shin kana aiki da boka ne ƙala na'am sai ce e a amalu ma'a sahira min da suq ya ce ina aiki da wata bokanya ta mace da take zaune a da suq mala ya ce da suq ɗin ihdamadan muhafazatu kufur sheikh bi misra shi da suq ɗin wani gari ne ko wani ƙauye ne daga cikin a ƙauyukan da suke kufur sheik shi kufur sheik ɗin gari ne a cikin garin misra garin su sheik wahid abdulsalam bali ɗin kenan to a nan ita wannan bokan ya take shi wannan aljani ma'ana tare suke aiki da ita ita tana aiki da wannan aljanin ta sashi ya je mata abin da take so na cutar da mutane to saboda haka ɗaya daga cikin aikin da ya mata shine shiga jikin wannan wannan baiwar Allah fa aradtu alaihi al-islama fa aslama malam wahidi ce sai na bujuro masa da musulunci na ce to ka musulunta mana kuma sai aka dace fa aslama sai karba addinin musulunci fa qultu sai nace masa min lisanika aw min qalbika wannan musuluncin da ka karba shin a harshe ne ko kuma cikin zuciyanka da gaske kake ko kuma yaudaran mu kake yi qala sai ce min qalbi daga zuciyata ne wa dhalla yabki wa yaqulu yana karɓa addinin musuluncin kuma kawai sai ya fashe da kuka ta bakin wannan matar yayi ta kuka yayi ta kuka yana cewa laqad abaitu kathira minan nas yace wallahi na cutar da mutane da yawa shine abin da ya sa shi kuka waccan bokan ya tasa na cutar da mutane da yawa daga lokacin da ya musulunta imani ya shiga zuciyarsa sai kuma hasken imani ya haskaka zuciyarsa shine zuciyarsa ta karye shine ya fara kukan abin da ya na cutar da waɗancan bayan Allah faƙultu sai malam wahidi ce ghafarallahu laka Allah ya gafarta maka abin da kai tub taubatan nasuhan ba matsala kada ka damu ka je ka tuba tuba yankanken tuban da ba za ka ƙara koma irin wancan aikin da kai ba ƙala sai ce walakin ni la'alamul wudu a wasu salata ya ce to ai kuma na musulunta amma ban san ma yadda zan alula ba bare ne sallah ban san ban iya alula ba ban iya sallah ba fa qultu lahu sai malam wahidi ya ce da shi hal ta'rifu jinniyan musliman shin akwai wani aljini musulmi da ka sani قال سيتي لا أعرف إلا النصارى إلا النصارى والكنائس فقط إتني ما أبن درسني دقا كريستوتي كو سيتوتي sai daga ƴan uwansa kiristoci sai cocin da suke abin ashe kun ga har nasara har kiristocin aljanu suna zuwa su yi me su yi sabis a coci kenan ina fata an fahimta haka al'amarin yake ƴan uwa fa qultu lahu sai na ce masa yumkinuka an ta'ati ila masjidina hadha fa tusalli ma'ana ya ce to tunda baka san kowa daga cikin musulmi ba me zai hana ka zo masallacinmu wannan sai nuna muku a lokacin malam wahidi sun yi abin ne a cikin masallaci to me zai hana ka zo masallacinmu wannan kai sallah tare da mu wa tata'arrafa ala ikhwanika min aljinn min aljinn almu'minina sai ku samu sanayya da wasu daga cikin aljanu ɗan uwanka muminai wa tata'allama minhum umurad din ka kuma koyi al'abaran addini daga wajensu farahaba bil fikrati sai wannan aljani ya yi farin ciki ya yi maraba da wannan tunanin da wahidi ya kawo masa yan uwa wannan gabar mai take nunawa ashe duk masallatan da musulmi suke sallah ba su kaɗai suke sallah ba kenan ko ba a rasa me ba a rasa aljanu yan uwa musulmi da suke zuwa su sallah tare da mu ko dai su sallah irin ko su sallah a matsayinsu na aljanu ba tare da kagansu ba ko kuma su yi tashakkuli su zama irin mutane irin su shigo cikin ma'aikata da su ba a sani ba wallahi yan uwa wannan abin yana faruwa yana faruwa za ka yi sallah da mutum baka taba ganin sa ba zuwa kawai ya sallah ya tafi sa aljani ne wallahi yana faruwa yan uwa wato da muke ta bayanin tashakkulin nan tashakkulin nan wato abu ne da idan ana faɗa wani sai ya gani kamar abu ne da yake faruwa a fim a ce ga actor ya zama guda biyu amma a zahiri kuma abu ne da ba zai iya faruwa ba yan uwa abu ne da yake faruwa a zahiri abu ne da yake faruwa a zahiri ko jiya wani dan uwa muna hira da shi yake tattauna malamin makarantar yan mata ne yake ce min a cikin makarantar su akwai yaran su kun san makarantar yan mata galibi a daji ake zuwa a yi su to kuma wajen guraren zaman aljanu ne to sukan yi cakuɗaɗɗeniya da yaran kuma kun san galibi yadda harkar mata take ba su fiye kiyaye abin da zai jawo musu shafa aljanu ba to sai kasance da yawa ya ce yaran sukan zo su ba malamai ajiyar kuɗi kowace akwai malamin da ta yadda sai ta rinka bashi ajiyar kuɗi irin yara yan bodin to wani lokaci kawai sai ga wata ta zo ita wannan yarinyar sai ta zo ta ce masa mala a bani naira kaza a bani naira kaza sai daga baya sai asalin mai kuɗin ta zo ta ce wallahi ba ita ba ita bace kuma a yi juyin duniya kuma ba ita ba ita ita man wallahi ba ita din bace to wace ce kenan to wallahi yace mishi akwai abin da ya bashi mamaki ya daure masa kai ce wata wata rana yana suna tsaye sai wata ɗaliba daga cikin ɗaliban suka zo su su biyu ya santa sosai sai ta zo take masa magana to sai ya ga yanayin yadda take magana ba kamar yadda ya santa ba tana yin wasu abubuwa wanda ba su dace ba sai ya ce mata ke me haka sai ta ce a'a to ai abin da yasa na san ba za ka yi mun komai saboda ni ni takwaranka ne takwaranka ne ya ce min shi ita yarinya ta ce mai wai ita takwaransa ce ita mace shi kuma namiji ce ta gwara kamar ya ba wanta bace ya faɗi sunanta ta ce a ba ita bace wallahi ita wani ai wane ne ya faɗi sunansa ce wane ce eh wallahi ai wane ne yace kuma yana faɗan magana ko sai ji magana ta canza ta kuma irin maganar namiji shi ne sai ɗauko sanda ya ce to wallahi ku kafa ce ko kuma mu haɗu da kai yanzu wallahi ni shi ni shi yake ban labari ce in sai ka da ke ne yace wallahi dukan ka zan yi ce sai ya fita yace da siffar yarinyar sosai yarinyar da ya sani sai ga shi ya zo da irinta to irin wannan abin na tashakkuli suna yi sosai suna yi sosai shi sa duk mutum lokacin da za ka yi ma'amala da mutane ka rinka kiyayewa zaluntar mutumin da baka sani ba ko wulakanta shi ko yi masa abin da bai dace ba akwai matsala yawwa akwai matsala idan kai wa dan uwanka dan adam wanda ba zai iya maka komai ba wata rana zaka je kai wa shedanin aljannin da ba shi da yafiya warai da gaske ba shi da yafiya wallahi sai ya rama Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu to malam ya ce masa ka zo masallacinmu sai ku haɗu da aljanu ‘yan uwanka musulmi a nan za su koya maka yadda za ka yi sallah da yadda za ka yi ibada da yadda za ka yi sauran al'amuranka na addini faƙultu lahu a sun masa'altuhu a mustadrijan malam wahidi ce sai na tambaye shi mustadrijan dan na gwada shi dan na gwa- dan na dan na gani abin da yake faɗa na musuluncinsa da nadamar da ya da gaske ne hal satadhillu ta'amalu ma'a as-sahira to har yanzu kana da ra'ayin zaka ci gaba da aiki da waccan bokanya qala sai ce la لأن الإسلام قد حرم السحر sai ce a saboda addinin musulunci ya haramta sihiri kun ga musuluncin sa na gaske ne kenan insha Allah thumma ahada Allah wa ansarafa malam wahidi yace sannan sai yi wa Allah alƙawari cewa ba zai ƙara dawowa ba wan sarafa kuma ya fita daga cikin wannan yarinya nas'alullaha ayu thabbitahu alal islam malam wahidi yace muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi akan addinin musulunci thumma ja'a muhammad kada kuma tashi fa wannan kirista asali wa ya kawo shi muhammad ne ko to sannan sai muhammad kuma ya dawo yanzu an dawo kansa ba qultu lahu sai na ce sai na ce masa inji malam wahidu hal sami'ta ma hadatha shin ka ji abin da ya faru abin da muka tattauna da wannan abin nan din kaji qala na'am sai ya ce din naji ku fa qultu ma shu'uruka menene me kake me kaji to ya kaji al'amarin qala masururun jiddan yace nayi farin ciki kwarai da gaske li'annahu dakhala fil islam saboda ya shiga addinin musulunci mun samu karuwa thumma ahada Allah wa kharaja sannan shi ma sai wa Allah alƙawari ya fita daga cikin wannan matar malai yace wal fadlu lillahi wahdahu falala ta Allah ce madaukakin sarki shi shi kadai to shi ma haka wannan hiwar din ta kare annamudaju thalis misali na uku ja'atni fatatun wata budurwa ta zo min ita ma dai har yanzu tashku min alamin fi jasadi fi jasmiha tana koka min game da ciwo da take ji a jikin jikin a jikinta fa ba'da fa ba'da ma shakhastu al marda wa ta'akkadtu min wujud al masi qara'tu alaiha ayati ruqya malai ce bayan nayi binciken rashin lafiyar da ke damunta na kuma tabbatar da cewa akwai akwai shafar aljanu a tattare da ita yace sai na karanta mata wasu daga cikin ayoyin ruqya fa sha'urat bi tadkhirin fi dhira'iha sai ta samu irin nan zira'in ta sai nauyi kamar ba a jikinta ba at tadkhir shine kamar ina irin allurar da ake mutum in za a masa operation sai mutum ya ji abin kamar ba a hannunsa ba irin anesthesia din da ake faɗa to haka shine suna ita kanta tana kiranta da at tadkhir suna kiranta haka to kawai sai sai ta ji hannunta yayi nauyi kamar ba nata ba iya abin da ta ji kenan kawai amma ba ta fita daga hayyacinta ba ba ta yi kuka ba ba ta yi duk abin da ake bukata ba abin da ta ji kenan kawai bala yace fataitu hatta alimati sabiqa sai na bata koyarwa da ta gabata a baya wanda muka ce malam malam ya kawo mana su cewa mutum zai kiyaye kaza zai kiyaye kaza zai kiyaye kaza sannan a bashi wasu ayoyi da zai rinka saurara duk mun yi su a baya ko malami da ya ce to sai na ba ta waɗannan koyarwa na ce ki je ki ɗabbaka su tsawon sati guda wa amar tsawon sati biyu amartuha an ta'atini ba da asbu'aini na ce ki dawo bayan sati biyu in kin gama ɗabbaka su faja'at sai ta dawo bayan sati biyu kenan wa akhbaratni ta bani labari annaha tabbaqat kullat ta'limat ta ce min duk abin da malam ka bani duk gaba ɗaya na kammala su fa qara'tu alaiha ruqya sai na karanta mata ruqya fahadarat jinniyatun sai wata aljana ta zo ita kuma wannan mace ce ismuha sunanta zainab abdul mawjud eh sunanta kenan zainab abdul mawjud qultu sai na ce ma dinuki menene addininki qalat muslimatun tace ita ma musulma ce qultu sai na ce mata hal qur'an yu'affiru fil jinni al muslim shin shin karatun alqur'ani yana yin tasiri wa aljani musulmi idan aka karanta alkur'ani ga aljanin da yake musulmi shin yana jin raɗaɗi da zafi kamar yadda ake karanta wanda ba musulmi ya ji zafi shi ma ƙalat sai ta ce na'am eh yana ji so da yawa idan kana karatu wasu daga cikin shaɗanin sai su ga suna bai mai karatun da kake yi ma kana yi suna yi kana yi suna yi kana yi suna yi wani nuna maka suke irin su ma ba sun iya eh irin ma ba abin da zai musu ƙarya suke ka ci gaba na'am shi kenan subhanallah eh Allah ya sauke Allah sarki Allah ba da lafiya wasu suna tana da irin wannan sai su nuna maka cewa ai su ma sun iya karatu wani lokacin idan ka dauko atul kursi ka maka gama sun gama wallahi ko an ka dauko bakara zaka ga sun tafa sun tafa sun ci gaba in ya sun kaɗa ko su ma sun ci gaba ba haka ba ne to ƙarya ne ka ci gaba wannan raɗaɗin wallahi suna ji suna ji amma suna pretending ne akan dan ka daina dan ka ɗauka cewa ai karatun baya musu amfani to ka ci gaba da karatun insha Allah ta'ala za a samu natija kun ji daga bakin ɗaya daga cikin sabon labari cewa Qur'ani yana tasiri akan me hatta musulmi daga cikin aljanna qultu sai malam wahid yace masuwar masuwar lati tu'athiru alal jinni waɗanne surori ne suka fi tasiri akan aljanu qalat sai ta ce aswar lati amartaha bi qira'atiha ai sune sune surorin da ka umarci ita waccan yarinyar ko waccan matar ta je ta karanta su sai ta faɗi su da surat yasin wa dukhan wa safat wal jin waɗannan surorin suna ɗaya daga cikin surorin da suke wa aljanu tasiri ko musulmi ne ko ba musulmi bane kuma suna cutar da su kwarai da gaske yasin ad-dukhan as-safat wal jin qalat ko kuma qultu malau hidi sai nace wa suratul baqara ita kuma suratul baqara fa ban jikin faɗe ta ba qalat sai tace na'am tu'affiru aljinni wa tuharriquhu tace eh ita ma tana tasiri sosai wa aljinu har ma tana kona shi eh tana kona aljini saboda haka wani lokacin idan aljini mai taurin kai ne yaki to a samu alaran ma a samu hafizi ya dauko bakar kawai sai ya dire fasurna alal qawmil kafirina ware da gaske tai in ya dauko tun daga alif lam sai kai fasurna alal qawmil kafirina yayi tai insha Allah ta'ala aljanin ko dai ya kone ya mutu ko kuma ya ji munanan raunukan da ba zai iya ci gaba da cutar da ita ba saboda haka qalat qultu wala qultu laha malam wahidi sai nace da ita ma za fa'alti ma fulana al-insiya me kika aikata ga wance yar adam ita matar da aka kawo yau magani kenan ba'ada ma zahabat ila al-bayt fil maratil ula bayan da ta tafi gida a karan farko lokacin da ta fara zuwa wajen malam wahidi mata karatu babu abin da ta samu sai me sai nauyin hannu ko to lokacin da malam ya bata wannan ta'alimat ne sai ta je gida ta dabbaka da ta tafi gida ta je take dabbaka wadannan abubuwan me kika yi mata me ya faru tsakaninki da ita shine tambayar da ya mata qal sai ta ce ba'da ma tabbaqati ta'alimat bayan ta dabbaka duk abin da ka umarce ta da dabbaka ta kiyaye sallah akan lokaci ta kiyaye azkarin safa da yamma ta kiyaye shiga ban ɗaki in za ta yi addu'a kwanciya bacci tana sauraron waɗannan ayoyi na alƙur'ani da sauransu tana kiyaye hijabi da sauransu duk ta yi ba uftu jiddan ta ce sai ne rauni sosai kamar mutumin da ba shi da lafiya mutumin da ya shekara a kwance ya mutum yake zama zai rame ya kasance jikinsa duk ba kuzari ta ce sosai na zama haka sai ne rauni li'annaha taqra'u alqur'ana fayu'dhini saboda tana yawan karatun alqur'ani ni kuma cutar da ni yake yi cutar da ni yake duk lokacin da ta karanta shi watu samayin da mata a kulu kuma duk lokacin da ta ci wani abin sai ta ce bismillah sannan ta ci fala astati'u an akula ma'aha bana iya samun daman na ci abinci tare ita da tare muke cin abinci da ta sa hannu ta ci abinci ni ma zan sa hannu mu ci abinci tare ta ce amma tana fara wannan abubuwan da ta yi bismillah shikenan bana iya cin abinci tare ita idan mutumin da ya zo na ba cin abinci zai yi me zai rame wa in nasiyat idan ma ta manta fi awwalil akal a farkon cin abincin ba ta bismillah ba qalat idan ta tuna sai ta ce bismillah awwaluhu wa akhirahu sai ta ce bismillah a farkon sa da karshen sa da ta faɗa haka fa ata qayyu ma akaltu sai na amayar da abin da naci ita ita shedaniyar wannan kuma ai dama annabi aka gaya mana ko sallallahu alaihi wa sallam duk mutumin da zai ci abinci ya ce bismillah ya fara cin abincinsa sai annabi ya ce idan ka manta sai ka ce bismillah fi awwalihi wa akhirihi ko kuma bismillahi awwalahu wa akhirahu kana faɗin hakan ko da shedanin ya sa hannu ya fara ci nan take zai amai da duk abin da yake to kun ga gashi abin ya tabbata a zahiri shedaniya tana bada labari da kanta wa sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka malam yace thumma qalat sannan tace utrukni ka rabu da ni dan Allah fa qultu laha sanace min aina satakhrujina to na rabu da ke amma ta ina zaki fita daga jikinta qalat sai ta ce min famiha ta bakinta thumma qalat sannan sai ta ce assalamu alaikum sai sallama wan sarafa ta tafi wal fadlu lillahi wahdahu falala ta Allah ce madaukakin sarki shi shi kadai annamudhazir rabi misali na hudu dhahabtu li mu'alajatin dhahabtu li mu'alajati fatatin mariba malam wahidu ya ce na je don yi wa wata yarinya mace mara lafiya magani kanal jinnu qad na tsaka ala lisani ha qabla zalika tun kafin na zo akwai wannan anaku kowa akwai shi anasa ko to ba a fara samun matsalar ba kenan malam ya ce shedanin ya yi magana akan harshenta tun kafin a kirawo ni da shedanin ya yi bayyana kuma ya yi magana akan harshenta ya ce fa'amartu walidaha sai na umarci mahaifinta ayyun zila kulla suratin mu'allaqatin fil baiti duk wani hoto da aka rataye a gidan ya sauke shi ya cire duk wani hoto da yake rataye a gidan wa ana wa ayya amura wa ayya amura ibnatahu bi lubs al hijab nace ita kuma yarinyar taka da za a yi wa karatun ka umarce ta da ta sanya hijabi ta gyara jikinta tsaf fatamma tahayyu'at li dawi sahih shikenan sai aka samar da yanayi mai kyau a wajen duk abin da ake bukata aka samar aka cire hotuna ta sanya hijabi aka yi alola aka samar da yanayi mai kyau malai ce fa zahabtu li aqra'a sai na yunkur zan fara karatu shine fa zahabtu ba na tafi ba fa zahabtu sai na yunkur zan fara karatu alaiha fa hadaratil jinniyatu kawai sai wata aljana ta bujiro sai ta zo qabla an aqra'a kama ma na fara karatu fa asma'at fa asma'atuha ayatu suratul dukhan ayatin suratul dukh ayatun min suratul dukhan ne kamata ya kasance sai na sai na ji yadda ita na fara karanta mata wasu ayoyi daga cikin suratul dukhan thumma sa'altuha masmuki sannan na tambaye ki na tambaye ta ya sunanki qalat sai ta ce najwa sunanta najwa sai na ce mata ma dinuki menene addinin ki qalat muslimatun sai ta ce ni musulma ce hal ma'aki ahadun ghairuki shin akwai wani tare da ke a jikin wannan baiwar Allah qalat sai ta ce walidati fatima eh ba ni kadai bace akwai mahaifiyata fatima ya da uwa a jikin mutum daya sai mala yace ahdiriha ukallimuha kirawo min ita halatto min da ita na tattauna da ita ita ma fa kallamtuha wa wa'aztuha mala yace sai ne magana da ita ne mata wa'azi wa rahabtuha min azabillah na tsoratar da ita daga azabar Allah maɗaukakin sarki faƙala sai ta ce sa'akhruju zan fita fasa'altuha kam sinnuki sai na tambayi ita mahaifiyar shekarun ki nawa ƙala sai ta ce arba'una sana shekaru na arba'in qultu sai na ce hal labisti ahadan qabla fulana shin kin taɓa shiga jikin wani mutum baya kafin ki shiga jikin wannan baiwar Allah ƙala sai ta ce arba'atun ina shiga jikin mutum hudu fa bayyantu laha anna hadha zulmun sai na bayyana mata cewa fa wannan abin da kike na shiga jikin wannan baiwar Allah zalunci ne wala ya juzu ba kuma ya halatta wa amartuha bit tawbati na umarce ta da taje ta tuba wa Allah madaukakin sarki wa allamtuha salatat tawbati na karantar da ita na koya mata yadda ta je ta yi sallar tuba thumma akwai wata sallar da ake cewa salatul istighfar tana nan to amma dai malamai sun yi sabani wajen ingancin hadisin ko rashin ingancinsa to amma dai malaci sai karantar da ita salatul tauba thumma a'atat al'ahda wa sarafat sannan sai ta yi alƙawari ita ma ta fita daga jikin wannan baiwar Allah thumma ja'at najwa sannan sai ta najwa din sai kuma ta zo yanzu mahaifiyar an gama da ita kenan fa sa'altuha sai malam wahidi ya ce sai na tambaye ta amutazawwijatun min aljinn ke kira da aure ne a cikin aljanu qalat la sai ta ce ita ba ta aure ba qultu kam sinnuki sai nace shekarun ki nawa qalat sai tace 20 sana shekaru na 20 kun ji dai shekarun ba ta wuce irin namu yawa saboda akwai abatil da suka suke yawo a cikin mutane cewa aljinu akwai mai shekara dubu kaza mai shekara dubu kaza duk ba daidai bane wannan aljinu suna shekaru ne iya nasu su masu kuma ga Allah madaukakin sarki yawa akwai irin tatsuniyoyin da suke zagayawa ce aljinu ai ba sa mutuwa wasu an busa sai an tashi kiyama sannan suke mutuwa a'a yadda dan adam ake haifarsa ya rayu ya rashin lafiya ya mutu su ma haka suke yadda dan adam yake rayuwa shekaru kaza su ma haka suke suke shekaru kaza su mutu amma sai ga an ce wai ga wani aljini tun lokacin annabi Suleiman ce shi tun lokacin annabi Suleiman yake alayhi salam ta ce shekarunta 20 qultu sai na ce hal satatazawujina shin me yasa ba za ki aure ba qalat sai ta ce wa habtu nafsi lillah ai ba ni ba aure saboda na bawa na bawa Allah madaukakin sarki kaina da kaina zan masa hidima ne kawai qultu la hasana ce da ita la ruhbaniyata fil islam ai addinin musulunci babu ruhubaniyanci a san ruhubaniyanci ko ruhubaniyanci shine mutum ya killace kansa ya ce shi ibada zai ta yi ba shi ba addini kama abin da kiristoci suke kun san kiristoci ne fada ko pasto sai ya ce ba shi ba aure shi kawai man of god ne shi shi man of god ne kawai zai ta ibada kuma da ƙarshe sai ku samu an same suna fasikanci abin da yake faruwa kenan ba zai aure ba amma kuma zai fasikanci to wannan ruhbaniyanci ne wanda Allah madaukakin sarki su kansa kiristocin bai umarce su da shi ba shine a cikin cikin suratul hadid Allah madaukakin sarki yace wa ruhbaniyati nibta da uha ma katabna alaihim illa ibtiga aridwan Allah sai Allah yace me fama ra'auha haqqa riayatiha da ruhbaniyanci wanda su suka kirkiro ta haka Allah yace ibtada'uha su suka kirkiro shi da kansa dan neman yarda Allah madaukakin sarki amma sai Allah yace ba su iya kiyaye shaƙiƙanin kiyayewa ba saboda haka shi sa akwai sahabi Usman dan Maz'un da yace shi ba shi ba aure saboda me saboda aljanna yake bukata duniya bai zo aure ba ba wasa zo yi duniya ba shi ba aure ba cin abinci azumi kawai sannan kuma kullum da dare sallah zai rinkai sai labarai iso annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi annabi ma ce ni ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina aure wato kaga akwai imanin da ya fana annabi ne sai kuma ina azumi ina ina aje azumi shine annabi ga masa yace la ruhbaniyata fil islam addinin musulunci bai da ruhbaniyanci ba aka je kai aurenka to shine sai malam huidi ya ga mata cewa babu ruhbaniyanci a cikin musulunci idhabi fatazawwaji ki je ki aure ki samu miji ki aure min jinni salihin da ki samu aljani salihi mutumin kirki mu'min wanda yake mu'min taqiyyun mai tsoron Allah ki aure faqtana'at sai ta gamsu da abin da na gaya mata thumma a'tatni al'ahada sannan ita ma ta yi min alƙawari wan sarafat ta fita daga jikin wannan baiwar Allah falala ta Allah ce madaukakin sarki anan zamu dakata insha Allah ta'ala gobe zamu tashi misali na biyar shine aljinnul ghawwas akwai aljannin da suke rayuwa a cikin ruwa aljanan da suke rayuwa a cikin ruwa su a cikin ruwa suke rayuwarsu wa mina shayatina kulla ghawwasi wa mina shayatina man yaghusuna lahu wa ya'maluna lahu wa ya'maluna amalan duna zalik a cikin suratul anbiya haka Allah madaukakin sarki yace to zamu ji wanda malam wahid zai tattauna da ita ko da shi a wannan sati mai a gobe insha Allah ta'ala shine irin waɗannan aljumi da suke rayuwa a cikin ruwa Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu na'am na'am gaskiya yan uwa akwai dan uwa ɗaya daga cikin dattawan wannan unguwar shi ne malam magaji magini yana kwanci ba shi da lafiya an ce za ka iya haduwa da shi ka gan shi lami lafiya amma baya iya magana kuma ba a san ainihin abin da yake damunsa ba saboda ka da Allah akwai an bukatar yan wasa shi a cikin addu'in su na alkhairi Allah ya bashi lafiya Allah ya sauke ko menene yake damunsa Allah madaukakin sarki ya tafiyar da shi Allah ya kautar masa da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله